بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تابعون قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يعز الله عز وجل به الإسلام قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن نازية قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر رضي الله عنه فأسلم وشيغريس عمر يا مسلمت يكون سن سبب مسلمت shi zama ya ga ana ta rikici a makka wa'incan sun musulunta waɗannan suna ta cece kuce da ƙananan maganganu ya zo ya ɓata addini ya ce barin jiyan kashe shi a huta sai na kashe shi banu hashim su zo su kashe ni ya ce jini na ya fi sauƙi a kan jinin al'umma da zai zuba nan gaba ya zara takobin shi ya ta to yana hanya sai wani bawan allah ya gan shi a fusace ce mai ina zuwa ya ce zai kura mamadu zai je ya kashe shi ya ce mishi to ka fara da gida ce kamar yaya ya ce baka san hatan ɗinka mijin kanwarka yana nufin sa'id bin zaid da kanwarka fatimatu bintul khattab sun musulunta ba kawai ya ji wani irin duk bambamin da yake ashe shi gida ma an ci shi da yaki sai ya koma yana komawa ya gidansu sai ya tarar da khabbab ibn al-arat na karantar da su alqur'ani da ma ya buga kofa yayin magana khabbab ya ji murya shi sai ya boye bayan labule tsaro ne ba tsoro ba kun gane sai ya laɗi can da ya ta buɗe kofa ya ce me kuke karantawa ta ce tana nema ta ɓoye mai ya ce na ji kuna karantawa shi ko suratu ƙahan ƙarshe dai da ya nufi mijinta yana bugu shi sa'id bin zaid suna umar na bugun shi sai ta ainihin wato taso kasan mace ta ce mashi ba za a baka ba kai makiyin Allah ne kaza kaza sai ya buge ta da ya buge ta ta faɗi sai da kuncinta ya fashe ya yi jini to sai kuma tausayinta ya kama shi ya dawo yana lallabanta yana ba ta haƙuri ƙarshe dai aka fuddo wannan sahifar da takardar da ya rubuta ayoyin da yake koya musu na suratu faha da ta ce ba a bashi bashi da tsarki ya karanta shi kenan sai hankalin shi ya tashi sai ya ga cewa wannan shine yake cewa daga wannan maganan ne ƙurayshawa suke gudu shi bai taɓa jin ƙur'ani ba a lokacin sannan kuma ana cewa ta ran yana jikin ka'aba sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama na karatun ƙur'ani yana tsawafi yana karanta alƙur'ani da ya ji sai ya ce kai wannan maganar ba maganar ɗan adam ba ce ba wannan maganar wannan ita ake ce mawaka wannan ba waka ba ce wannan ita ake cewa bokanci wannan ba maganar bokaye ba sai kuma ayoyi suka sauka cikin suratu alhaka ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru wannan yasa sai wato kaunar musulunci ta shiga cikin ran shi har ya tafi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna gidan arqam ibnu abi arqam da ya je ma ya buga kofa duwanda ya leko ya ga umar sai ya gudu to a lokacin hamza ya musulunta a shekaran jiya ko na abu makamancin haka zai ce ku buɗe in allah ya nufe shi da musulunta ya musulunta in kuma ba musulunta zai yi ba kashe shi zai mana sauƙi a nan da wannan cikin tawarihin ya kaka ma farko annabi bai umarce su su taɓa wani ba da ya shigo ƙarshe da ya kalmar shahada da suka yi wata kabbara aka ce duka nawahi maka sai da aka ji wannan kabbara to daga nan ya ce tun da gaskiya ne a bayyana ba zancen wani koyo ce to a bayyana to Allah ka samu gaci to duk da wannan isnadin shi yana da rauni amma hadisin tabbatacce annadur abu umar ya gabata munkarul hadis ne ibn ma'in ya ce laisa bi shay bar ma an tuhume shi قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن آه، بن محمد الواسطي وقال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثني خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي ج- جهل بن هشام فكان أحبهما إلى إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتروا يا زو بأحب العمرين إليك domin da Umar da Amr wurin rubutu da duk ɗaya ne shine ake sa waw dan a bambanta tsakanin Umar da Amr amma ita wannan wawun wawun din ba a ba a karanta ta sai dai a rubuta ta shi yasa in yazo a mahallin nasba sai a fidda ta sai a ce Amran an gane ko na wawu dawud mm. kamar dawud a gago eh in kage yana da san alheri amma kuma baya kan daidai kai addu'a Allah ya shirye shi domin kai wata hakika shine sayyidina Umar kafircin da yayi da gaske yake yin shi da gaske yake kafircin shi shi yasa Allah ya taimake shi sai da ya musulunta kuma sai ya ci gaba da gaskiyar tashi amma su Abu Jahl kafircin su na manfa'a ne shi yasa ai gaskiyar ta bayyana gare su karara girman kai ya hana su su musulunta musamman shi Abu Jahl da yake ganin kabilar su ta Makhzum da su da Banu Hashim akwai munafasa yace at'am at'amu wa at'amna wasakau wasakaina wakaru akaraina sun sauki bako mun sauka sun ciyar mun ciyar sun shayar mun shayar sun taimaka mun taimaka yanzu kuma su ce akwai annabi cikin su mu ba dama mu ce akwai annabi cikin mu sai yake musulunta kaga wata maslaha ce tashi to innan tsofaffin galibi saboda haka suka ke musulunta ba cewa suka yi laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim sanda wato aka samu masu rauni suna shiga cikin addinin musulunci su Abu Jahal suka ita cutar da waɗanda suke karkashin su da abir din su da mawali din su amma wanda yake daga cikin sulalar su ba su kai shi harra sun azabtar da shi ba ba saba daukan Abu Jahal ya dau dan shi na cikin shi diye shi ta musulunta fa ba taɓa ruwaito ga inda ya kamata yana duka ba ƙanin shi su ayyashi da ainihin salam ya dai tsare su cikin gida amma ya aka yi masu ammar jawo su ake a kai su cikin rana a ɗaure a wulaƙanta su umar ya azabtar da wanda suka musulunta shi ma amma bai bambanta ba inda za ka gane shi da gaske ne yake yi sa'id bin zaidin dinnan wato kamar ya'ya maza suke da shi da mahaifin shi da mahaifin umar yan uwa ne da ya musulunta kama shi ya daure shi ya dinga azabtar da shi kamar yadda shi da kanshi ya ce umar ya cutar da shi akan musulunci daga baya ya gano cewa wato ainihin sayyidina umar din ashe ya fi shi alkhairi cikin addini wan shi duk da wani yake gare shi zaid ibn al-khattab da suke uba ɗaya da shi da ya musulunta shi boyewa yi sai da umar ya shiga daru arkam sai ya ga zaidu a can ya ce kai dama ya ce a ya za a gaya ma amma su utuba su duka wa'annan an samu musulmai cikin gidansu amma a gida duk matsalar ta cikin gida ce amma in bawa ne ko maula ne ko sai a azabtar da shi kaga ya nuna su ba ba da gaske bane ba suke manfa'a sai da maslaha ne sai Allah ya sai datar da shi ya shiga musulunci shi yasa ai suke cewa alaniyatuhu kasariratihi bal sariratuhu atyab haka yake sayyidina Umar haka sayyidina Uthman ya yaba ridwanullahi alayhi قال رحمه الله باب ابتداء إسلام عمر رضي الله عنه كيف كان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني ضعيفين قال حدثنا أسامة بن زيد بن زيد بن أسلم المدني شيما ضعيفين قال حدثني أبي عن جدي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي قلنا نعم قال كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا في في شديد في شديد الحر في الهاجرة في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال أين تذهب يا ابن الخطاب فقال فقلت أريد هذا الرجل فقال لي عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخل عليك هذا الأمر من منزل في منزلك وأنت تقول هكذا قال فقلت له وما ذاك قال أختك فرجعت مغضبا حتى قرعت عليها الباب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض بعض من أسلم ممن لا شيء له ضم الرجل والرجلين والرجال ممن ينفق عليه قال وقد كان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي يا زوج أختي قال فلما قرعت الباب قيل من هذا قلت لهم أنا عمر قال وقد كانوا جلوسا يقرؤون كتابا فيه في أيديهم فلما سمعوا صوتي قاموا حتى, حتى اختفوا في مكان قال وتركوا الكتاب على حاله قال فلما فتحت لي أختي الباب قال قلت أي عدوة نفسها عصبوتي قال iskancin mutum ya musulunta ya ce sabi a fula a sabauti kala fa'arfa'u shay'an fi yadi فأضرب به على رأسها فسال الدم قال فبكت وقالت لي يا ابن الخطاب ما كنت صانعا فاصنعه فإني قد أسلمت قال فدخلت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط, وسط البيت قال فقلت لها ما هذه الصحيفة ها هنا فقالت لي يا ابن الخطاب دعها عنك فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر وهذا لا يمسه إلا المطهرون قال فما زلت بها حتى أعطتني حتى أعطتنيها قال فنذرت فيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم فذرعت وألقيت الصحيفة من يدي وألقيت الصحيفة من يدي صحيفة من يدي قال ثم ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال فكلما مررت باسم من أسماء الله تعالى ذعرت وألقيت الصحيفة من يدي نسوب سسان الرحمن الرحيم ندي سان الله سوى قرن الرحمن مسئل المتل الكذاب شو سكي كرا رحمن اليمامة يعني الرحمن نعم بسم الله الرحمن قال ثم رجعت إلى نفسي فأقرأ فيها حتى أبلغ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج القوم مبادرين وكبروا, وكبروا استبشارا بذلك وقالوا أبشر يا ابن الخطاب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال اللهم أعز دينك بأحب هذين الرجلين إليك إما عمر وإما أبي جال بن هشام وإما وإنا نرجو أن تكون دعوة, دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لهم دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو فلما عرفوا الصدق دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه قال فجئت حتى قرعت الباب قال فقيل من هذا قال فقل فقلت أنا عمر بن الخطاب قال وقد كانوا علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بإسلامي فما اجترى أحد منهم أن يفتح لي الباب حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يهده قال ففتح لي الباب قال فأدخلني رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلاه فأرسلاني قال فجلست بين يديه قال فأخذ بمجامع قميصي ثم قال لي أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة قال وقد كانوا مستخفين قبل ذلك وكان الرجل إذا أسلم تعلق به أولئك الناس فيضربونه قال فجئت إلى خالي فقرعت عليه الباب إن أنف أبو جهل هو في منزله قال فقال من هذا قال فقلت عمر فخرج إلي قال فقلت له أعلمت أني قد أسلمت قال أو فعلت قلت نعم قال كان ذلك فقال لي قد كان ذلك فقال لي لا تفعل ودخل البيت وأجاف الباب دوني فذهبت إلى رجل من كبراء قريش فناديته فخرج إلي قال فقلت له أما علمت أني قد أسلمت قال فقال وفعلت وفعلت قلت نعم قال لا تفعل ودخل البيت وأجاف الباب دوني شدي بزيب قبائي فقلت في نفسي ما هذا بشيء أرى المسلمين يضربون وأنا لا أضرب ولا يقال لي شيء قال فقال لي رجل أتحب أن يعلم إسلامك قال قلت نعم فقال لي إذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا فقل له فيما بينك وبينه أشعرت أني قد أسلمت فإنه قل ما يكتم سرا قال فجئت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت له فيما بيني وبينه أشعرت أني قد أسلمت قال فقال لي وفعلت قلت فقلت له نعم قال فنادى بأعلى صوتي إن عمر بن الخطاب قد سبأ قال فبادر إلي أولئك الناس فما زالوا يضربونني وأضربهم قال فقال خالي ما هذا قالوا إن عمر قد سبأ فقام على الحجر فنادى بصوته وأشار بكمه ألا إني قد أجرت قد أجرت ابن أختي فلا يمسه فلا يمسه أحد فلا يمسه أحد tunda dan gida ne ka wanda ya kara taba shi قال فنكسوا عني قال وكنت لا أشاء أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا رأيته قال فقلت ما هذا بشيء أرى الناس يضربون ولا أضرب وسويك شيء أبو جيش ولا يصيبني شيء قال فلما جلس الناس في الحجر جئت إلى خالي فقلت له أتسمع قال أسمع فقلت له جوارك عليك رد قال لا تفعل قال فعلت له جوارك عليك رد قال فقلت له جوارك علي عليك رد قال فما شئت قال فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله عز وجل الإسلام ina da rauni bal ma munkar ne so da wancan dan gidan zaid usama ko usama ibn zaid ibn aslam imam ahmad ya ce munkarul hadith ne ce munkarul hadith ibn ma'in ya ce zai duba Allah ƴaƴan shi da Usama da Abdullahi da Abdurrahman ce dukan su laisa hadithuhum bi shay sai shi dai din fika ne amintacce na قال رحمه الله باب ذكر عزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن نازية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر, النضر بن عبد الرحمن عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المشركون الآن انتصف القوم منا يا قبات ضعيف جدا قال وأنبأنا أبو محمد أيضا قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أنبأنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة, أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت في الصحيحين وفي البخاري قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال حدثني قيس, قيس يعني بن أبي حازم أنه قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عمر يا مسلم تسيمك عزة الدؤر النبي اللهم أعز الإسلام يجي Allah ka ɗaukaka musulunci da musuluntar umar haka da ya musulunta shikenan sai musulmai suka samu izza wani ma da kayi kalmar shahada ya zo zai taba ka kace mai ni abokin umar ne kaga sai ya kiyaye ka kaga da zai hijira ba kowa na boyewa shi sai da ya zo ya raka a biyu suna kallon shi na ta hararar shi da ya gama ya ce to kuna ku saurara ya shiru ya ce to gobe karfe kaza zan yi hijira kuma ta hanya kaza zan bi da yake so uwar shi ta haifi wani matar shi ta zama bazawara ƴaƴan shi su zama marayu ma da a hanya suka ce ka dalla ga
yana nuna cewa ko lokacin jahiliya in mutum ya shiga gida sai ya tambaya a bashi dama shi sai ya tambaya a bashi ba shi dama duk da kasancewar aya cikin nur hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya ina nuna isti'zanin a musulunci ya shar'anta shi an gane istizan musulunci ne ya ya shar'anta shi na'am قال حدثنا أبو القاسم شينيكو قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نقر شين شيني ديكو شاء لا يكون شيء قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني بن عمر القواريري كان قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال حدثني قيس يعني بن أبي حازم أنه قال قال عبد الله بن مسعود ما رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه قال حدثنا نعم قال حدثنا أبو بكر عبد عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر وإني لأحسب أن الشيطان كان يفرق من حس عمر وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضي الله عنه ملكا يسدد يسدده فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر أقوي انقطاع القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بيجي daga kakan nashi Abdullah bin Mas'ud ba ga al-Mas'udi na'am cewa ya furaku min hissi umar shi dan na tsoron motsin umar motsa daga cikin ingantattun hadisi akwai abin da ke muwafaka ko kan wannan ma'anar cewa ya ce mai ihin ya bin al-khattab aga ihin kamar wata kalma mu yadda ake fassara mana wani kirari eh ka musa gaban ka inda kake so ya kai dan khattab kun malamin malam haris na yara ana koya mana ana mujede mujede ya dan khaddam irin na abin na kauraye da shi ne kamar karfafa ne da in izawa kawai kai abin da ka gada ba shaidan in ya haɗu da kai ma canza hanya yake wannan ba karamar falala ba ce kai yanzu kana sallah ma yana takura maka to shi a hanya ma kawai yana tafiya duk da fashi bai ganin shaidan shedan ne ke gane shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu amma shi tsoron haduwa yake da Umar da ba dole dan shi ya tsoraci Umar bai ta mai sharri da kazafi tunda mai gidansu ma na mai gidansu oga kwata kwata ba sa hada hanya ya za a yi hada hanya da dan shi'a Mas'udi Abdurrahman bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud al-Mas'udi مخلط يا سامي اختلاط نعم قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا صفوان بن المغلس أنه قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هشام الرماني عن سعيد بن الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثون رجلا وامرأة ثم إن عمر رضي الله عنه أسلم فصاروا أربعين فنزل جبريل عليه السلام فقال يا أيها, يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين موضوعي موضوعي ƙarya ne ka ce sanda umar ya musulunta mace ɗaya ce ta musulunta ƙarya ce akwai na na khadija ko akwai da yawa sun sarraha ita ce awwalu man aslam awwalu man aslam tunda ma ita tunda aka dawo daga gurin warakatubun nawfal ba mai labari a lokacin sai ita daga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da jibril a gharu hira yazo ya gaya mata abin da ya gani ta ta ƙara san karfafa mishi gwiwa eh ce Allah ba zai cutar da ba zai kunyatar da kai ba kana taimakon muta kana kaza kana kaza karshe dai aka tafi gurin warakatubun naufal ya tabbatar mai da manzanci ne daga nan ta musulunta to mun ji cewa fatima bintul khattab ta riga sayyidina umar musulunta yar uwar shi sannan akwai sumayya awwalush shuhada fil islam mahaifiyar ammar wannan duk sun sun gabace ta to wannan wanda ke da matsala ana ishaq ibnu bishr ishaq ibnu bishr al-kahili al-kufi alkahili ba kafiri akwai kabila banu kahal sai a ce alkahili jingina shi zuwa gare su an gani abu zur'atar razi ya ce kana ya kzibu yi haddithu an malikin wa an abi ma'asharin a haditha maudu'a sannan abu hatimin razi shi ma ya karyata shi haka ibn abi shayba ya karyata shi ibn adiyin ya sanya shi fi adadi man yadau alhadith yazo cikin alkamil fi du'afa haka nan ibn hibban cikin almajruhin duk sun karyata shi makaryaci قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر يعني بن أبان الكوفي كوفي قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر رضي الله عنه لكنه ضعيف ضعيف جدا بل منكر عبد الله بن خراش الكوفي أبو حاتم منكر الحديث ضعيف ضعيف الحديث يعني أبو حاتم يفعل هكا البخاري ما يأتي منكر الحديث هكا النسائي إمام النسائي يأتي ليس بثقة كما ليس بثقة توهيني شديد ليس بثقة bawai laisa bi thika ma'ana shi da'ifi ba an ce wani laisa bi thika tuhuma ce kun fahimta ne daga tuhuma ce na'am qala rahimahullahu ta'ala bai shi wancan ibn khirashin ibn ammar ya ce makaryaci ne da hatta ibn hajar cikin takrib ya nakaltu haka muhammad bin ammar kazzaba wakan na asaji asaji shi ma ya ce ya da'ul hadith مالن يتي باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه وأن السكينة تنطق على لسانه يا أبا يا أم بتاك الأجريكو أما با مسندا كوي ذكري قال حدثنا الفريابي وقال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني وقال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن غضيف عن غضيف بن الحارث عن بلال رحمه الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق على قلب عمر ولسانه قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد السلام عبد ال... قال حدثنا عبد السلام بن عبد الحميد الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عامر الشعبي أنه الشعبي أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه الله أكبر قال وأنبأنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه أنه قال أن علي رضي الله عنه قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه إن هذه سيف وندى ما تنكر آيانك كدنك كويا مسو أنغاني كورو إسناد تكي ko kannanka in malam goro ne an gari don su saba da son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so da zuciya ba a barin ta fariga in ba a cika ta da alheri ba sharri zai cika ta sai zama son yan fina-finai da yan kwallo da mawaka ya cika zuciyarsu kuma kaga asara za a yi asara za a yi la ka tsare mu قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا مح- محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه قال محمد بن الحسين رحمه الله ويدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله عنه حديث سارية فإن هذا موضعه الذي تبتد كرامة سيدنا عمر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب بن أيوب عن محمد بن عزلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن أيوب أكتسونا أن النباوة كسن guda hudu ne ko na wanda suke ba mamnu min sarfi shun sabi da شميل صالح شعيب ش- ش- صالح نوح شعيب محمد صلى الله عليه وسلم sai lut sai hud su shida kenan su kadai ne wanda suke a mu'raba ma sauran duk mamnu' min as-sarf su ayyub su ishaq su isma'il مفهوم نعم أحسنت نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية قال فبينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوما فجعل يصيح وهو على المنبر يا ساري الجبل يا ساري الجبل مرتين ثم قدم رسول, رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله عز وجل فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك قال ابن عجلان وحدثني إياس بن معاوية بمثل ذلك شيد كان ساريا نيكي قاموس cewa sun ji wani sauti ana cewa ya sari ya kulabe bayan dutse kulabe bayan dutse da ko suka labe sai ya zama guri ne wanda yake munasib na wato na dana tarko wa kafiran suka taho sai suka karkashe su na malamai suna ambatan su ambatan kissa ga kwarai cikin abin da ya shafi babul karamat na ga Abu Nu'aym al-Asbahani cikin Hilyatul Awliya ya kawo ta ta hanyoyi masu yawa ta hanyoyi duk da wannan hanyar ita tana da tana da rauni cikin isnadin akwai yahya ibn ayyub al-ghafiqi duk da kasancewar shi saduqun lakin hafiz ya ce rubbama akhta an-nasa'i ya ce laysa bihi ba's wani gurin kuma ya ce laysa bil qawi gurin an-nasa'i dan ya ce la ba'sa bihi akwai nau'i na raunatawa akwai wanda in sun ce la ba'sa bihi shi kuma tawfiqin ya kamar ibn ma'in kowane naqidi daga cikin nuqat yana da ainihin wato istilahin shi galibi qala rahimahullahu qala abubakar an-naysaburi ana tahwil sanad قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباح الطباعي قال حدثنا عبد الله بن وهب بإسناده مثله إسناده مثله شنو وغهنير إتزات ذات ميجي ta za ta miƙe auke daga dai ibn wahab daga wancan din na قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية قال فبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب جعل ينادي يا ساري الجبل يا ساري الجبل ثلاثا قال ثم قدم رسول الجيش فسأل سأله عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين قد هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي يا ساري الجبل يا ساري الجبل يا ساري الجبل قال فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله عز وجل قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك أغشي بقيام ساريا wasu ne suka ce to ai dama mun ji kana ya sa to mu ka shafa ce kun da ake ce yana saman mimbari yana ba kawai Allah ya haska mai ga abin da ke faruwa miloli kilomitoci masu yawa amma Allah ya nuna mai ga abin da ke faruwa kuma da yayi magana Allah ya isar da sautin zuwa ga su su sariya suka ji قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا يدل على أن ملكا ينطق على لسان عمر رضي الله عنه كما قال علي رضي الله عنه إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنهم أجمعين إخوانا على سرر متقابلين ما تشوى ملكا ينطق على لسان رواية بس إن قنت كان بشاك ما سيدي إلهامة النبي أنبتا وسيدنا عمر رضي الله عنه ما لا أنسى
وقال رحمه الله تعالى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم غريب قد كان قد كان يكون في الامم محدثون فمن- فان يكن في امتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى هذا موافق للباب الذي قبله ومعناه عند العلماء والله اعلم ان الله عز وجل يلقي في قلبه الحق وينطق به لسانه لسانه ويلقيه يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل خصوصا خص الله الكريم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال علي بن ابي طالب كما قال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد ان السكينه تنطق على لسان عمر هذه الاحاديث يصدق بعضها بعضا قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة رحمه الله رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلاني وقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا مندل يعني بن عبد عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون في أمتي محدثون فإن يكن منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه باب ما روي أن غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عز ورضاه ورضاه عدل قال حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابراهيم مسلم قال حدث مسلم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن عبد الله القمي عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جبريل رس- عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرئ عمر السلام واخبره ان غضبه عز ورضاه عدل, عدل قال وحدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المغربي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا جرير عن يعقوب يعني القبي عن جعفر بن القبي عن سعيد بن جبير انه قال قال جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم اقرع على عمر السلام واخبره ان غضبه عز ورضاه عدل
isnadin na farko ibrahim bin rustum bin ma'in ya wathaka shi abu hatim ya ce laisa bi dhaka mahalluhu sidiq ya ce wa kana afatuhu ra'ayi illa shi shine bid'a da murji'iyun yana da aqida ta irja ibnu adi yake shi al'adar shi cikin alkamil yakan tattaro ruwayoyin mutum wanda ya sani ko suka zo gare shi inda kwai mai matsala sai ya magana to a ciki yake cewa ya bibiyi ruwayoyin shi sai ya ce walam ara li ibrahim ibn ibrahim ibn rustuma hadithan unkira uh, ankaru min hada shi babu wani hadisi da yafi wannan zama munkari sai ya ambaci wannan hadisin da cewa uh, aqri umar as-salam wa akhbirhu anna ghadabahu izzun wa ridahu adl haka mai ta hakikin a nan yi hukunci da cewa munkar ne ko ya ce munkar ne alƙummi yaƙub na abdullahi na ƙummi rutubar shi hassanul hadith ne asali amma dara kutuni ya ce laisa bilkawi laisa bilkawi shi kuma talini ne ya ɗan layyana shi kan sinadin dai shi ne a can na أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لربه عز وجل مما نزل به القرآن قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن عباس الفارسي قال حدثنا محمود بن الخداش قال حدثنا هشام قال أنبأنا خليل بن الطويل عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقال ابراهيم مصلى قال فرزقت واتخذ واتخذه من مقال ابراهيم مصلى قال وقلت يا رسول الله ان نساءك يدخل يدخل عليهن البر والفجر فلامرتهن ان يحتجبن قال فنزلت على الحجاب قال اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قلت الغيرة فقلت لهن عسى ربه ان ان طلقكن ان يريد له ازواجا خيرا من كن الايه قال فنزلت كذلك zancen ayatul hijab biyu ne akwai ayatul hijab da ma'anar jilbab wato hijabi da muka sani na lullubi ko ayatul hijab ma'anar satar wadda ita ce yake nufi ana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuqdara lakum ila ta'amin ghayra nadirina ila ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب موافقة تسيدنا عمر يا رسول الله kowa na shiga gidanka tunda an ce shugaba kowa yana da damar da zai zo gurin shi ko albarru wal fazil munafikai ma sukan shigo cikin rigan mu'mini su shigo sai ya ce kuma bai kamata ba matanka suna umar na kishin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa na shiga gurinsu zaka a sa shamaki zaka ko wani abu mutum ke bukata gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambayi matan ta bayan hijabi ta bayan sutura ka san wasu abubuwa ta shari'at daga baya aka yi ta ne aka yi ta shara'anta su ya tabbata wata ran ana cin abinci tare da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai hannun umar sai ya taba hannun aisha sai ya jaye hannun shi wannan ya ƙara sashe yi wannan magana daga wanda ke nuna zuciyar akwai tsafta a cikinta akwai tsafta a cikinta na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن مجيد بن السويسي قال حدثنا أبو داوود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن زيد عن علي بن زيد عن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر وافقت ربي عز وجل الذي امكن قلت يا رسول الله وصلينا الى قال فانزل الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال وقلت يا رسول الله واتخذت على نسائك حجابا فان تقول عليهن البر والفاجر فانزل الله عز وجل واذا سالتموهن متاعا وتسالوهن وما حجابا قال وقلت لازواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهين او ليبدلنه الله عز وجل خيرا منكن فانزل الله عز وجل عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن الآية قال قال وأنزل الله عز وجل وخلق الإنسان من سلالة من طين حتى بلغ الآية وقلت أنا متى وقلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين يعني يعني فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين قال وحدثنا ابو سعيد قال حدثنا عقبة بن مكرم بن عبد وقال حدثنا سعيد بن عامر عن جولية عن عن جولية بن اسماء عن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث في الحجاج وفي اسار بدر وفي اسار اسار بدر وفي مقام ابراهيم عليه السلام.
wancan 29 akwai ibnu juda'an ciki da wato ainihin wajen bangare na hadisin ya tabbata zancen makam wanda muka ji a wacce ruwaya ya zo cikin musulun ma duka sun tabbata wannan isnadin ne da ya kawai matsala to shi kuma nan da ya ce ya yi muwafaka da ubangiji ma'ana ra'ayin shi ya dace da abin da allah ta'ala ya hukunta cikin abubuwa guda uku sai ya ambaci ayatul hijab da asara badirin da kuma makamu ibrahim asara badir da aka takama su annabi ya yi shawara da sahabban shi ya za a yi da su sai duna abubakarin ya ba da shawara su ba da fansa su ba da fidiya su belin kansu sai na umar ya ce a kawai da aka kashe su ya ce kuma ga ɗan uwana wani da aka kama abin shi in kashe ya ce masu yi duna ali kai ma ga ɗan uwanka na ga akil ne ko abbas ka kashe shi shi ma abubakar aka ce ga wani na ga ɗan shi ma abdurrahman an kama shi ya ce ka kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba su dukansu sai mawa sayyidina abubakarin yana kama cikin annabawa ɗabi'un shi da halayen shi suna kama da annabi ibrahim da annabi isa kaga annabi ibrahim bai ma mutanen shi bakar addu'a ba shi ayi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim nabi isa shi ma ranar alkiyama haka zai ce ya ce ma ubangiji in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya ce ma annabi umar kai kuma ka dan fi kama da su annabi nuh da annabi musa alayhi salam eh annabi musa annabi nuh ba ce wa la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak ya kawo hujjar shi ai shi shi kuma annabi Musa alaihi salam ya ce rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yara hatta ra'ul hatta yarau al'adhab al'alim to ai haka tafiyar take dama dole sai an haɗa an sa gishiri a wani guri wani guri yaji za a sa wani guri tashi to haka nan ne ba yiwa a tafi hannu ɗaya kullun salama kullun salama a mutanen kala-kala akwai wanda sai an ɗan ciza makawo bai san kana ganin shi ba sai ka zungure shi suka ce an gane ko karin magana ne kawai ta sau da haka wato akwai yanayin da sai an dan nuna zafi shi yasa lokacin da aka yi mamu sayyiduna umar mubaya aka yi mamu sayyiduna abubakar mubaya sayyiduna umar ya ce masu sayyiduna umar wanda ya zo cikin tawari su ya ce kafi ni cancanta saboda kai kana da zafi ni kuma ina da sauki ina da sanyi sai ya ce hakan zai ku daidaita mu sau da in na yi zafi kai shugabana ne sai ka sanyaya ni in na ga kayi sanyi kuma sai in dan an gane to sai da haka haka annabi musa yana da irin halin sayaru na umar rabu yalla hannu shi sa dutse ma ai da ya mai rashin mutunci sai da ya ji a jikin shi ya ta mai sanda sai da ya gurji jikin dutse ya mai tabu daga wancan babbakin da ya mai shirme da ya naushe shi ba mutuwa bai to karfafa ne duk da duka annabawa suna da karfi to kowa da irin ɗabi'ar da ubangiji ya ɗabi'ance shi da ita kuma wadda take munasiba da mutanen shi a banu isra'ila taurin kansu annabi musa ma ya iya da su taurin kan tsiya gare su to sai da su annabi musa to sai na umar shi ma lokacin da ya khalifanci yanayin da ake ciki ai an samu yan bidiya sun fara bayyana wancan da aka tabka makashi aka faffasa mai kai baka gaba ya tuba nan take ya ce kad nafi da lazi fi ra'asi to sai da haka da kamar su iraq ne ai daga iraq sai da su hajjaji sai da su hajjaji misali duk da misalin abin ga akwai bambanci kwarai ba nesa ba kusa na shiga ba
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا الكتاب وقال حدثنا قال can حدثنا gurin asira badirin ba mu karasa ba ai ubangiji subhanahu wataala ra'ayin umar ya karfafa duk da sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ra'ayin abubakar aka ansa fansan nasu sai Allah ta'ala ya saukar da aya ta mu'ataba cikin anfal ko ne take cewa Mm? aiwa an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard mai ce turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhir thumma min wallahu wallahu azizun hakim laula kitabun min allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun amma dai Allah ya riga ya yafi kuma ya riga ya kaddara daman haka shine ake cewa duk da ban san ingancin abun gam ta bincike kai ba cikin sira ne daga ibn ishaq ya kawo shi mursala annabi sallallahu alaihi wasallama umar yazo ya ga abubakar da da annabi suna ta kuka sai ya ce ma yubkika ya rasulullahi anta wa sahibak me yake me yasa ka kuka kai da abokinka abubakar yake ne fa in wajadtu buka'an bakaitu fa in lam ajid buka'an tabakaitu li buka'ikum sai bani labari me yasa ku kuka in naji labarin zai sa ni kuka ni ma nayi kuma ko na ji ba zai sa ni kuka ba sai in maku kara ni ma in zauna dai tunda naga kuna kuka ni ma in kuka to shine yake cewa aya ta sauka tana goyon bayan abin da ka faɗa ana zargin mu mu kuma kan wannan ayar kenan ina fata an gane Yawwa, malaman tafsiri ma inda zai fi ma saukin samu suna kawo wannan kissar a kurin waccan ayar ta cikin amfani insha Allah amma dai shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk da kun san akwai saɓani shin annabawa suna yin laifi ko ba sa yin laifi zancen da ya fi ƙarfi akwai wata wani bayani mai- mai daɗi da imamu shanklibiye kan cewa wanda ya fi dacewa a nan a ce akwai abin da annabawa ake za a iya zargin su Allah ya zarge su a kan shi na laifi ne amma mu in muka yi ba laifi ba ne a gare mu mu in muka yi abin a hakkin sauran al'umma ba laifi ba ne amma su annabawa saboda kusancinsu da Allah ya suke ganin kamar sun yi laifi in sun yi wannan abu ka kamar annabi ibrahim wa'annan ma'arif din nashi guda uku sai ya ce shi ya yi ƙarya uku wanda kuma a zahiri ka game ba ƙarya ba ne ba ko bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun suka ce at-ta'liqu bil muhal in dai gumakan nan na magana to wannan katon gunkin shi ya kashe su suna magana ba sa magana kinan ba shi ya kashe su daga yar matar shi da aka ce wace ce yace in an ce wace ce ke kice yar uwa ta ce su ne musulmai su biyu a duniya lokacin to kenan yar uwar shi ce a musulunci namal mu'minuna ikhwa sannan lokacin da za a tafi bautar gumaka fa qala inni saqim shi ba ni da lafiya suka ce ma'anar shi ban jin kwarjini gurin saban Allah da an ce za a saba ma Allah ne gaskiya ba ni iyawa shine ma'anar shi to amma ya suka ga kamar da annabi ya ce la yakunu li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun shi annabi komi nashi sak ne kawai an gane ku komi nashi shi sak ne yake yi ba wani dan kwana kaga mu an bamu daman mu dan yi kwana dan mu tsira da rayuwar mu ko wani abu makamancin haka to su annabawa su ba haka ba to ire-iren wannan ina fata an gane Allah ya samu dace wallahu a'lam ala anisbaka yau sharhi yana ɗanin yawa
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا الكريم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حش- حلوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مش عن مشرح بن هعان انه قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا ابو العباس عبد الله بن صخر السكري وقال حدثنا الحسن بن الصباح البرام البزار قال حدثنا ابو عبد الله المقري ابو عبد الله ابو عبد الرحمن المقري وعن حوة بن شريح شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن طيار بن الزمالي وقال حدثنا أبو عبد الرحمن بن قيوم وقال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن مشرك بها على عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعوجه الذي اعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا الكتاب وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن عطية عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اوتيت بقدح من لبن فجئت منه ثم ثم اعطيت فضلي ثم اعطيت فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما هو يا رسول الله قال العلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا محمد بن صفوان قال حدثنا بقيه بن وليد قال حدثنا سويد عن الزهري عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين انا نائم اتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى اني لارى الدي يجري في اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر قالوا فما اول فما اول ذلك يا رسول الله قال العلم قال وحدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي الواسطي وقال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني- الكلوداني وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامه بن سهل قال حدثني ابو امامه بن سهل بن حنين انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ رايت رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك فمر علي يا عمر بن عمر وعمر وعليه خميس يجره فقالوا له يا رسول الله فما قلت ذلك قال الدين
ruko da addini kankami a yace an ta nuna mai mutane da riguna wani yan rigar tashi iya nan wani amma sai na umar radiyallahu anhu yana janta a ƙasa aka ce da mai kafar sara ya ce ruko da addini sai na umar duk abin da ya natsu da shi a addini to fa ba gudu ba ja da baya haka ake so ka kasance kaka zama mutalawini cikin addinin ka yi ta walawala da addini a rike addinin ka sau da kafa daga can ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata akwai ilimi kuma ga riko da addini na sayyiduna umar sanda sayyiduna umar ya bar duniya ibn mas'udin yace mata tis'atu asharil ilm tara cikin goma ilimi ya mutu la ya ba shi ilimi da fahimta da kuma bayyana ilimin da bayyana abin da ya fahimta da kare gaskiya da yaƙi da ƙarya ko da rawa ta fito radiyallahu anhu na'am babin gazo shiga sanya shi Mm, insha Allah.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أعد الله له ما أعد الله عز وجل له في الجنة قال حدثنا أبو بكر بن قاسم بن زكريا بن فرج قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن علاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت الجنه فرفيع لي فيها قصر فقلت لمن هذا فقال لرجل من قريش فظننت اني هو فظننت اني انا هو فقلت من هو قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما منعني ان ادخله الا غيرتك يا ابا حفص قال عليك عقاب يا رسول الله وهل رفعني الله تعالى الا بك وهداني وهل من الله عز وجل علي الا بك قال وبكى قال ابو بكر وعلي ياش قلت لحميد في النوم او في اليقظه في النوم او في اليقظه قال لا بل في اليقظه Mm, shi a farke ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani na'am قال وحدثنا ايضا القاسم بن مخرج قال حدثنا ابو همام بن الوليد بن شجاع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن قال المنفذ وحدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال المنفذ وحدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا معمر كلهم عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلت الجنه فاذا قد بقصر من ذهب فذكروا فذكروا مثله الى قوله او عليك اخاف يا رسول الله قال حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الرضوي قال حدثنا كامل بن طلحه بن تعدبي وقال حدثنا الليث بن سعد عن- عن عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عقي- عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن عن ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينا انا نائم رايتني في الجنه فاذا انا بامراه شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصري فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أتى أمي أو عليك أغار Wanda ya- a wani babi ne ya gabata ga kuna rikewa a baya cikin mujallari na farko ko a cikin wani babi ya kawo wannan hadisi Hmm? al-isra wal mi'raj anya al-isra ne yawwa aljanna da wuta cewa makhluqata ne wuta da aljanna makhluqata ahsanta aina
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا محمد بن صفا قال yawa حدثنا can can yawa malanas da su gurin karanta uqail da ya ce aqil ya dawo shi da man ka'idar uqail ibn khalid ibn aqil yake uqail ibn khalid ibn aqil ne kuskuren yi mai nasu na'am
أحسن الله عليكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا بقية بن المنجد قال حدثنا الزبيدي وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينا أنا نائم رأيت في الجنة فإذا امرأة شوهاء يعني حصلا إلى جانب القصر فقلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب فذكرت غيرتك فوليت مدبرا قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن رحيم بن رسدي وقال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني وقال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثني يسعد بن كلاب عن عبد الملك بن ميسرة عن مسعد بن سعد بن أبي وقاص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أهل الجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقا وإنه قال بين أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها دارا فقلت لمن هذه الدار فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه wannan mu'adh kama a gurin mu'adh yana ganin cikin kwana ne daga a wancan eh, waye ne da yace fil yaqza ne Anas ne a Humayd Abu Humayd ne tawil shine yace eh, yaqza ne da aka tambaye shi amma anan kaga mu'adh wa huwa arfa'u daraja wa a'lam sai yace duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani cikin bacci ko a falke to gaskiya ne sai ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallama ya- ya ce baina ana na'imun an gane ko kenan cikin mafarki ne amma babu matsala da mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da farken shi duk gaskiya ne kai ne shaidanu ke ma yawo da hankali cikin bacci amma shi annabawa sallallahu alaihi wasallam mafarkin su gaskiya ne shi sai annabi ibrahim mafarkin yana yanka dan shi da safe yace inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za ta dake shi ma isma'il din mai ilimi ne sai yace ya abati fa'al ma tu'mar fa qala ma tu'mar eh ya abinda suka gani kam umarni ne ma kawai shari'a ce kama kai yanzu ba za ka yi mafarkin ko akuyar da ke mafarkin kana yanka ta da safe ka ce sai na yanka ke ba ka da fikiyu اي نعم
أحسن الله عليكم قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن بسم الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حدثنا الحسين بن باقر قال حدثنا عبد الله بن بريدة الأسلمي أنه قال سمعت أبي يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال إني دخلت سنة البارحة فرأيت فيها قصا مربعا من بعد فقلت من هذا القص فقيل لرجل لرجل من العرب فقلت فأنا من العرب فلمن هو فقيل رجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت فأنا محمد فلمن هذا قصد فقيل لعمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك لدخلت القصر فقال له عمر يا رسول الله ما كنت لأغار عليك قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله كالوذاني وقال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلامه الماجشوني قال حدثنا محمد بن كبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك اني ادخلت الجنه البارحه قال ورايت فيها قصر ابيض في بنائه جاريه قال فقلت لمن هذا القصر فقيل لعمر بن الخطاب فاردت ان ادخله فانظر اليه فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر قال فقال عمر رضي الله عنه بأبي بأبي غني يا رسول الله و- وعليك أغاث وعليك أغاث قال وحدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد وعبد العزيز البغوي قال حدثنا صالح بن مالك الخوا- الخوارزمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المجشوم قال حدثني محمد بن المشيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث الكلام na'am kun ga anan mu kiyaye wata gaba duka cikin hadisan sai ka ji ya ce fa zakartu ghairataka wallahi ghairan nan tana da muhimmanci kishi kakka zamanto da youth zan baka kishin iyalinka kuma kishi ba wai matarka kadai ba hatta kaunaka kannuwarka ce mahaifiyarka ce kanwan mahaifiyarka ce duk wata wadda ta kasance muharramarka ya zama kana kana kokarin kiyaye mata mutuncinta yani wannan shine kishi kiyaye mata mutuncinta da kuma naka mutuncin kaga yace ba dan ya tana kishin sayyidina Umar ba da ya shiga ya leka ya ga irin tanadin da aka yi mai cikin gidan aljanna amma sai yace ya tana da kishin shi amma yanzu wani kawai wai dan yana abokinka kawai sai ya zo ya fada ma cikin gida kwatsa wanga ba ba dabi'a bace ta kirki kuma wai wani da sunan ɗalibin ilimi ne ba wai shiga ba ma ko izini ka zo nema ba ka kallon cikin gidan mutum da ƙaddarawa ka leƙa aka tsokale ma ido hadar ne babu diya aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce ya ce wa hal ju'ila listi'zanu illa min ajalil basar ai saboda ido ne aka aka ce a dinga neman izini za ka mu kiyaye wannan da Allah sai ga wani shi kila makwabtansu ne kawai ta shiga sanda ya ga dama ko kila gidan akwai abokin shi to su ɗan uwan shi mata da ke ciki matan aure da ke ciki misali haka sai mun kiyaye wannan ka zama mai kishi ko mai kula da kishin mutane wani yana daga cikin wato ainihin nagarta ta mutum a cikin nagarta ta mutum sa'ad bin ubada ya ce laura aitum ra'an bimra'ati aw rajulan bimra'ati la darabtuhu bisayfi ghayra musfahin sai da zan ga wani da matata sai na sare shi da takobi kuma yace kaifin zansa ba wai marin shi zan yi da ita ba gurin kaifin zansa sahabbai suka kai kai kai wa gama annabi yace ata'jabuna min ghayrati sa'adin fa ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni ni na fi shi kishi ubangiji ya fi ni kishi da shi kishin Allah tun da shi bai da mata kishin Allah shi ne karya ga ana saba mushi karya ga ana saban Allah musamman a ce wani ya yi zina ko wata ta yi zina an shiga alfarma ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da ka hurumat na bayan Allah a kiyaye su don Allah mu kiyaye wannan hatta a makaranta hatta a makaranta kamar da ɗalibarka kamar wata abokiyarka kuna fira ana wasa ana raha ana kaza yaran ga dolaye ne galibinsu da abinda za ka gaya musu nadewa suke su je su gaya musu aka ka kiyaye mutuncin kanka kai ustazu ne mai matsala addinin musulunci da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi a cikin mafarki ma duk da shi mafarkin shi ba irin namu bane a aljanna ma sai da ya kiyaye haƙƙin bayin Allah haka Allah ta'ala ya shirya ta da so sai mu je hutu insha Allah zuwa anjima subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik